الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at ko kuma ilmul qira'at wasilatuhu ko wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya wanda kuma wannan shine darasinmu na 18 muna cikin suratul baqara za mu tashi wato a aya ta 280 a cikin suratul baqara to wanda mun kawo wajen bayani ne akan ayoyin riba sai lokaci mun halin sa ko ba haka ba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa to yanzu ayat da zamu tashi akan ta wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu ko wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko ba haka ba to wa in kana du usratin in wanda ake bin bashi ya zamanto ma'abucin tsanani an gane ko wagga kana tunanta tamma ba ta bukatar khabar in ana son a gane ita wujida ake kawo in ji malamai ko abin da ya kama da shi wa in wujida zu usratin in an samu mutumin da yake cikin tsanani kenan talakka fa naziratun sai a dan saurara mishi ko ila mai sara har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mishi ba a son a tsananta ina fata an fahimci yawwa to imamu nafi ya karanta fa naziratun ila maisura to da maisara da maisura duka ma'anarsu duka ɗaya ne har lokacin da daga yusuruna sai lokacin da ya samu sauki illa maisara fathur ra maisara fathur sin maisura don musin ina fata an fahimce ni in kan diba cikin alqira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na biyu. wato da hamsin an gane ko zuwa hamsin da ɗai har zuwa abin da ya kama da haka waɗansu daga cikin malaman lura irin su imamul akhfar sun yi inkarin qira'at ta mai sura da annahu laysa fil kalami maf'ula an gane ko sai sun ka ce wanga kalma babu ta mai sura don a jan su a larabci babu maf'ul a cikin wazani na larabci to kuma ga kira'a ce wanga mutawatira tun da kira'an nafi mutawatira ce sai mu ce to duk malamin lugha wanda misali yace wani wazani cikin ilmu sarfa babu shi ko wanga wanga nahwu wanga kira'a ta saba ma nahwu sai mu ce a'a qur'ani shine a uban lugha shine uban fasaha shine uban balaga to tunda magana Allah ce duk da yake ba za mu rena malami ba in yayi wata magana sai dai mu ce to nan yayi kuskure an gani ko amanan kuskure na saboda wasu malaman nahawu matsalar su da malaman sarfu da malaman balaga ba su yi karatun addini ba sai su ga duk abin da ya saba ma ka'idan nahawu da sarfu sai su ce babu shi alhali su sun manta cewa shi qur'ani shine attushen nahawun da sarfu tunda ba yadda zai a samu kuskure cikin qur'ani amma cikin magana laraba ana samun kuskure ba sai kuma kuma asalin ma qawaid kin ai istinbatin su ne daga alqur'ani da sunna ko ba haka ba sai bare a wadansu an ciro su daga yaren larabci amma ya anka ce karo dole ne qur'ani da rikewa da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimci ni can sa zaka ga bincike ne ma kamar auzan da malaman lugha da sarfu suka kore cikin mi cikin larabci da sun zo cikin qira'at ko ko wasu qira'o'i da malaman nahu sun kai suka zuwa gare su da yadda ake taujihin su muna ganewa ko wannan shine kuma babban littafi kaga wannan littafi na alqira'atu wa atruha fi tafsir wal ahkam da kuma ad-durrul mawsul fi ulum al-kitab al-maknun da as-samin al-halabi zaka ga irin waɗannan kiran littafi da wajen tawjihul qira'at yana da muhimmanci kwarai da gaske to almuhimmu dai Allah ya ce a dan saurara mishi wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna imamu asim ya karanta wa an tasaddaqu tasaddaqu tafa'aluna fi'ili mudari ne wanda an shafe mishi ta'un daya asalin shi wa an tasaddaqu sauran qurra sun karanta wa an tasaddaqu sadun kin tara da shadda asalin shi ta tasaddaquna ta'un guda sai aka maida tasadun sai ce tasaddaqu mun gane ko duk dai ma'ana kuma guda ne shine ku yi sadaka ku yahe kenan khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kuna da sani malam abdullahi da farilla da sunna wani na hikanki eh arama da farilla da sunna wani na hikarhi farilla ko to wahim alkhairi eh kaga cikin hadisi yace mi wa ma taqarraba ilayya abdi yace mi bi ahabbi eh bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ko baka nan bari hadisin bukhari ko na abu huraira bawa na bai taba kusanta ta ba da abinda ni hiso irin abinda ni farlanta mishi ko to sai malamai sun kace to wannan galibi na ana istisna'i wala billahi akwai inda nafila ta tsire mafarilla fintin kau kariya kashe ragon layya karɓar dukiyarka biyan bashi wajibi ne ko ba wajibi ne yahe bashi wajibi ne to ga inda sunna ta cire mafarilla akwai littafi ana kiran shi jam'u shatat ya kawo baitutuka kan irin waɗannan abubuwa amma littafi ne wanda ba kansu ɗaya yi ba baitutuka ne sai ya fahimci wasu matsaloli masu amfani waɗanda malamai sun ka abin da nasu sai shi wato abin nan ya kawo baitutukan da an ka kawo in ka samu wani littafin ko ka haddace shi ko ka dibi masalolin da sun kai maka daɗi duka haddace baitutukan su sai ka tattara ilimi mai yawa suna ne jam'u shatat ya shiga cikin intanet ba ba ka rasa shi to sai Allah ce wattaqu yawman ko ba haka nan bane ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda za a mayar da ku zuwa ga Allah an gane ko yawwa amma imamu abu amur ibn al'ala a nan yana tare da yaqub da imamu yaqub tun da galibi shi yaqub shi ne ke karantawa da tulasi an gane ko abu amur ibn al'ala da yaqub su ne ake kira albasriyani sun karanta tarji'una fihi ila Allah za ku koma zuwa ga Allah tau haka za a yi waɗannan kira'o'in menene alaƙa tsakankanin su malam abdullahi yawwa idan mutum ya duba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko sun kace to qira'ata abu amr tarji'una an gane ko an kafa mata wato kamar taujihin ta da al-qur'ani tarji'una za ku koma kina an hankalta mu ku ne ke komawa sun kace irin wannan qira'a tasmiya lil fa'il kenan tana da abinda za a taujihin tarshi cikin Qur'ani wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala misali wa annahum ilaihi raji'un kuma ga mani alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an nuna za ku koma zuwa ga Allah to kenan tarji'una shi ma ai koma wani zuwa ga Allah ita ko qira'at turja'una fihi ila Allah akwai tasmiya lil maf'ul ko ba shi bane akwai kuma ayoyin da suke nuna cewa za a mayar da ku zuwa ga Allah misali kamar ilaihi tuhsharuna ga Allah ne za a taro ku wa ilaihi tuqlabuna ga Allah ne za a juyar da hukokin ku kaga an nuna cewa alqalbu ai shine juyar da abu kana nan kana kallon duniya kuna ta tahiya sai mu ikin mutuwa yanzu kai kama kan kai ya juya ka sai aka ma direction ta lahira dole ka tahi ko ka ko ka so tuqlabuna wallahi abdullahi za a juyar da hukokin ku lahira ko ka shirya ko baka shirya babu ruwan mala'ikin mutuwa to wannan shine taujihin wannan qira'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko tarja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace ne za a sakan ka mata da abin da ta aikata wa hum la yuzlamun sannan su ba za a zalunce su ba to duk da yake wannan qira'at ne amma eh imma na mutum diba cikin qala'idul fikr zai ga irin wannan irin ayoyin da sun ka kawo irin na raja'a duk da ke wani lokaci su ba sa maimaitawa in sun faɗa sai su ce akwai cikin sura kaza da sura kaza amma nan wanga aya tana da alaka da wata mas'ala malam misbahu mas'ala ce ta ulumul qur'an duk da ke ba ta qira'ata bace amma dole nan tunda akwai dan abin da mukawuta in ka cikin littafin ulumul qur'an kamar al-itqan fi ulumil qur'an na imam as-suyuti ko kuma misali al-burhan fi ulumil qur'an na imam zarkashi ko mabahith fi ulumil qur'an na manna khalil qattan da sauransu sai a ce maka awwalu ma nazala min alquran wa akhiru ma nazala min alquran in an ce awwalu ma nazala farkon abin da ya sauka sai ka iske wani lokacin a ce maka fatiha ce wani lokacin a ce maka iqra bismi rabbika da sauransu mun gane ko to sai kace akwai ra'ayuka daban-daban an rawaito daga magabata yana daga cikin abin da ƴan qur'ani ne ga amfani da shi su kai kajiya wai can an ce kaza an ce an ce kaza an ce na an ce kaza kaga abin don hayaniya ce saboda su abin da suke so su kai gare shi kenan to akhiru ma nazala karshen abin da ya sauka sai kace kuma akwai ra'ayuka daban-daban sai kace ra'ayi su hi goma kuma duk daga sahabbai da za a rawaito su muna ganewa to amma a nan ya za mu taujihin irin waɗannan taujihul aqwal wa taujihun nusus in mun ka duba malaman ulumul qur'an sun da aya ta karshe da ta sabka ko dai kaji an ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah duk da ke ita a karshen sabka kaga cikin bakar ba ita a karshe ba ya kamata a kai inda abin nan to inda an kai min aljannatu na sanna kamata a sata amma saboda tartibin sabkar qur'ani daban tartibin yadda an ka jeranta ayoyin shi daban ya kamata mu fahimci wannan shi yasa cikin tanasu quddurar mun yi bayanin irin waɗannan abubuwan ko ku ka iske an ce maka al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sabka ko ba karan bane to bayan waɗannan kuma akwai ra'ayuka daban-daban to anan mu rike in muna son waɗannan ƴan qur'aniyu na mu yi raddi akan su sai mu ce musu mm akwai abin da ake ce ma awwaliyya mutlaqa da muqayyada akwai kuma akhiriyya mutlaqa da muqayyada saboda su yanzu in sun kaga cikin irin waɗannan asar kaga sun samu abin da za su yi suka cikin a ce sahabi kaza ce kaza sahabi kaza ya ce kaza kuma in su zo cikin hadisai a ce farkon abin da za a yi mutum hisabi ranar tashin alkiyama sai a ce mi sallah ko ko a ce a farkon abin da za a yi mutum hisabi shine mi jini sai su kai kajiya kuma duk annabi na haɗi wai kuma annabi kai yanzu a ce maka mutum ya haɗi magana bibi ka ɗauki ka ce mutumin banza ya ce to annabi ni ka ɗauki annabi hanya ce ta 'yan ƙur'aniyuna da sauransu sai a ce a'a farkon abin da za a fara yi mutum hisabi in musulmi ne abu na farko shine sallah in ya shafi haƙƙin shi tsakanin shi da Allah farkon abin da za a yi ma bayi hisabi in ya zamanto wanda ya shafi haƙƙin bayi ne sai ce jini saboda can haƙƙin Allah ake zance ko haƙƙin bayi ake zance kamar mutanen da anka ce waɗanda wuta za ta fara za su fara cikin wuta ko ba karin bane da mai ilimi da wanda bai wanda yayi alfahari da ilimin shi ya da ilimi don riya da mai karhin da je ya taimaki addini don riya an gane ko yawwa to waɗanda sai a ce maka su ne wanda za a fara sawa cikin wuta to ya an ka samu sai ce to kai kajiya waɗanda su ne farko kuma wacce wani hadisi a ce a ba a'a nan waɗanda farko ana nufin cikin waɗanda sun kai aiki irin na imani a zahiri sun ka ɓoye ƙarya to su ne waɗanda za a harawa da su mun gane ko to a nan yanzu ba ya ce hadisi ba da kuma ulumul qur'an sahabbai an yi riwaya gare su shi bai yarda da awwaliyya mutlaqa ba da muqayyada ko ba ka nan bane sai mu ce to dibo ka yarda da alqur'ani eh to cikin ƙur'ani akwai awwaliya mutlaka da muƙayyada a alƙur'anance to ina suke sai ce a kawo ku sai mu ce tau Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a arafi muna ji da kyau annabi musa ce shine harkun masu imani Allah ce wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 laila wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين an gane ko ja'alahu dakkan ko dakka'a a sauran wasu qira'at to yanzu mu annabi Musa ce shine harkon masu imani kuma annabi Adamu ya gabaci annabi Musa haka ne ko ba haka ba to kira da Adamu ba mu'mini ne ah to an kai haka annabi Musa ce awulul mu'minin madalla a a sannan muka yi dan qur'ani ne sai ya yarda sai mu ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yace shine farkon musulmi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam a cikin suratul an'am farko farkon ta karshen an'am kuma yace shine farkon musulmi قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين kaji ya ce shine farkon musulmai to in manzo Allah sallallahu shine farkon musulmai ai musun shine karshen annabawa to su sauran annabawan da an gabanin shi su ba musulmai bane tau muna ganewa kuma Allah ya tabbatar da annabi Nuhu musulmina da nassin Qur'ani watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min al muslimin kana annabi Nuhu musulmina annabi Ibrahim musulmina idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ko ba ka nan bane ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي يوسف مسلمين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما النبي سليمان مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بلقيس duk da yake bai tabbata sunanta a nasi balqis ba malikatu saba qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin annabi yaqub da ƴaƴan shi ba yahuda bane ba yahudanci ne addinin su ba musulunci suka yi wa wasa biha ibrahim ko wa ausa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi isa musulmi ne فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون النبي موسى مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين to ya an kai kuma wanzu Allah sallallahu an kace shi shine farkon musulmai kuma yace wa ana awwalul muslimina tau kuma gashi duk waɗanda sun gabace shi muttafaqun alaihi na sun gabace shi don annabi Isa ma yace wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad bayan shi yazo to ya an kai yace kuma shine farkon musulmai dan qur'aniyun to sai ka yarda akwai awwaliya mutlaka da muqayyada wa ana awwalul mu'minina da annabi Musa ce shine farkon mu'minai cikin al'ummarsa ko ko ni ne farkon cikin al'umma ta nayi imani ba ka ganuwa wa ana awwalul muslimina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul inni umirtu an akuna awwala man aslam da can kuma inda ce wa ana awwalul muslimina kenan can an umurce shi karshe kuma ta nuna ya faɗa ya zartar da abin da Allah ya ce don ba zai ce ba zai yi ba to ana awwalul musulmi na min ummati ko fi zamani kai dan qur'ani yuna kaji awwaliya mutlaqa to ita ko da anka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce ta karshe da al yawma akmaltu lakum dinakum akhiriya mutlaqa da muqayyada an gane ko sai a ce a'a aya ta karshe da ta sabka kwata kwata mutlaqan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah amma aya ta ƙarshe wadda ta sabka da hukumce-hukumce na halal da haram al-yawma akmaltu lakum dinakum su ko sahabbai da an kai sani waya gare su wanga yace ita ce ta farko wanga ita ce ta farko sai a ce a'a a sanin shi shi sahabin yana zaton ita ce wannan ta farko ko wannan ta farko shi ko waccan da an ka samu ra'ayi yahi nawa cewa ita ce ta ƙarshe a'a shi tana yiwa aya ta ƙarshe da ya saurara ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta sai sa tsammanin ita ce ƙarshe tana yiwa yayi balaguro sai wasu ayoyi sun ka sauka bai da labari mun gane to irin haka na za a yi don a wayar ma matasan mu kai saboda yakin da turawa suka yanzu kullum suna sawar a yi bincike cikin shari'a da qur'ani da hadisi da tafsiri da qira'at shubuhat في علم القراءات في علوم القرآن في التفسير في علم الحديث في الشريعة في كذا في كذا دكون فني سنة تقرأ أتسرو سموه أوات أسبودا أبو جدهم كلا جاهل المسلمين إن باب ما لم يد سك وايما علم مكان علوم الآلة يد أكيد توجيهي ذا أشكال كم مسألة Allah ya muna mai kyau to kiran kaga dai yanzu mun zo karshen bayani kan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to kenan da mun ka ce wa ana awwalul muslimin kenan afwan awwaliya ce muqayyada ba mutlaqa ba muqayyada kenan ana awwalul muslimina min ummati ko fi zamani don haka dan qur'ani yunus sai abi a hankali ayat da zamu tashi akan ta ta gaba cikin tawjihi na ilmul qira'at ita ce wato wajen inda Allah subhanahu wata'ala yace an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra atqalu aya fil qur'an al-karim ayat bashi wannan daga cewa qur'ani bai zo da tsarin zamantakewa ba bai zo da tattalin arziki ba bai zo da kaza ba kai ana zancen riba ana zancen saye da sayarwa kuma kana cewa babu zancen abun ga kuma gashi Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kuma kace Qur'ani bai ba zancen zamantakewa ba kai dai turare sun bata ma abun ga tunani almuhimmu Allah yana zancen ne ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ya ku da kuka imani idan kun kai mu'amala ta bashi ila ajalin musamman kaga sai ce idza tadayantum bidainin to bidainin kinga ta'kidina domin tadayantum ai kun yi mu'amala to da yace bidainin saboda ai ta'kidina kamar inda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru sai ce mi bi janahihi ai tsuntsuna yayin hira in ba da suka kai ba sannan kuma kamar inda Allah ya ce fa wailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aidihim mutun na rubutu ba da hannu ba ta'kidi aka kira shi balla Abdullahi don a ɗebe ma'anan majazi ba majazi aka miji ba ila ajalin musamman to in kun kai mu'amala ta bashi zuwa ga lokaci musamman wanda an ka sanya ma suna kenan wanda an ka tantance an gane ko faktubuhu ku rubuta shi wanda ya nuna ashe musulmi sun iya rubutu da ake ce malaraba ummiyi da ba ana nufin babu mai rubutu cikin su ko guda ba a'a ana nufin mafi yawancin su ba sa rubutu ba su iya rubutu da karatu ba na a hankalta ma galibiya na shi yasa ma da yanzu cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam in nahnu ummiyatun la naqra'u wala naktub bayan rufin dukkansu ba domin in dukkansu ba su iya rubutu ya an ka Allah ce faktubu ku rubuta wala yaktub bainakum katibun bil adl mai rubutu yayi rubutu da adalci wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah kada mai rubutu ya kiya rubuta kama allamahu Allah dan saboda kama nan kafa litta'ali dan saboda sanar da shi da Allah yi kenan ya tuna Allah ne ya bashi sani falyaktub ya rubuta wal yumlil ladhi alayhi alhaq wanda haƙƙi yake a kan shi yumli kenan shi zai faɗa a rubuta shi ne malaman zuwa suke cewa shabtawa ya shabta a rubuta wal yattaqillaha rabba in tsoron Allah wala yabkhas minhu shay'a kan ya rage komi kenan shi mai rubutawa kan ya rage komai tunda yana faɗi ga mai ga wanda ke bin bashi ga wanda an kaba bashi zai faɗi a rubuta kaga bai ƙara maka ne shi kuma mai rubutu ya ji tsoron Allah kai ya rage kuma kai ya ƙara tunda Qur'ani ya ce ka a rage to ai kuma ka a ƙara don duk zalunci ne fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan in wanda haƙi yake akan shi wawa ne aw da'ifan ko mai rauni ne kamar karamin yaro ke tunda tana yiwa akwai haƙi akan shi ana son aramta mai kuɗi mutum ne wanda yake wawa wawa amma baban shi ya bar mai gado yanzu ana da buƙatar kuɗi babu kuɗi ƙasa to ana son aramta mai ga wakilan shi nan waliyan shi ya an bar mai gidaje to ana son yanzu tunda kuɗi da ake da buƙata a bari daga baya in an sai da ɗaya cikin gidajen shi cikin daraja ba da gaugawa ba sai a bada kuɗi shi na an kace fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa koko shi ba zai iya faɗa ba kamar misali kurma dan wani sai cewa ya za a yi bai a ce bai iyawa koko ya zan bai bai ba a jin magana shi falyumlil waliyuhu bil adl waliyin shi ya shibta ko ya faɗa a rubuta da adalci sai Allah ce wastashhidu shahidaini min rijalikum ku shaidar da mazaje guda biyu fa in lam yakuna rajulaini in ba ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun sai a samu namiji guda wa imra'atani da mace biyu mimman tardawna min ash-shuhada waɗanda kun kai da su na shaida an gane ko yawa to wannan ne yake nuna cewa shaida adilai ne duk inda shaida ta zo wani wuri sai ta zo cikin alqur'ani ba a yi taƙaidin ta ba amma malamai suke to ana taƙaidin ta don ya ce min martar zallo min shuhada ko nan waɗanda malamai suke cewa mutlaq mutlaq ne tun ya ce wastashidu shahidai ne bai ce adalai ne ba to ai ya ce min mantar zallo min shuhada anan ya nuna kenan za a yi za a yi taƙaidin shi domin shaida wani mutumin da ba adali ba ai kamar an yi aikin banza yi maka wanka ko an yi aikin banza an mai da ruwa rijiya ko ba karan bane to inda taujihin qira'a shike sai ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra an gane ko yawwa imamu hamza an gane ko al-kufi ya karanta in tadil la ihdahuma an gane ko yawwa in ta zilla ihdahuma in ɗaya ɗin tabbace an gane ko yawwa in ta zilla ihdahuma ko yawwa fatuzakkira ihdahumal ukhra sai ɗaya ɗin ta tunatar da ita amma imamu ibn kathir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub sun karanta fa tuzkira ihdahuma al-ukhra tuzakkira daga zakkarahu yuzakkiruhu tazkiran tuzkira kuma daga azkara yuzkiru izkaran an gane ko yawwa amma shi imamu hamza da ya karanta in ta zilla ihdahuma an gane ku sai ya karanta fatudhakkiru ihdahuma al-ukhra kaga shine ya bambanta da wadancan ya karanta in ta zilla to in ta zilla na in ɗancin dan fata fatudhakkiru ai bai masa nasba ba kenan fahiya tudhakkiru al-ukhra sai zamanto tunda sharadi na isti'nafi ne amma an ta zilla ihdahuma sai da mutumi fatuzakkira ihdahumal ukhra masani ko mun fahimta ba to duk da yake su waɗancan sun karanta fatuzakkira su ko danga sun karanta ibnu kathir da abu amr da yaqub fatuzkira dukkan sunan sun yi mami sun yi madalun fatha masani ko mun fahimta ba yawwa to in tadilla asalin shi in tadlilni tunda in shartiya ce amma saboda idigami lamun biyu sun zo sai an kai masa fatha sai aka ce in tadil da qira'at hamza ba a ce in tadlil ba saboda idigami sai an kai fatha to irin wannan kuma in ya samu ana iya yin fatha ana iya yin kasra ana iya yin dhamma a larabce amma ba wai a kira abu a kira abu tabbata ba sai in ya tabbata to anan ya zamu taujihin waɗannan qira'at kin bayan shi hamza ya karanta in tadilla sauran kuma sun karanta an tadilla fatudhakkira ibnu kathir da abu amr da yaqub sun karanta fatudhkira hamza ya karanta fatudhakkiru kenan fahiya tudhakkiru to kuma sauran sun karanta fatudhakkira to ya za mu taujihin waɗannan ƙira'atkin da sun ka zo a wuri daban-daban to kenan in ta zilla ihdahuma shartiya ce in ɗin ta ɓata ko ta manta za mu ce an gane ko da yake hamza karanta fa tuzakkiru sai ce kenan fahiyya tuzakkiru sai zaman to kenan fi'ili mudari'i ne marfu'i tunda babu abinda yayi masa wato jazma an gane ko yawwa yawwa yace to idan kuma an ka karanta fatu zakira إحداهما الأخرى كنا أن وقى مصدرية أن تضل إحداهما كاغا أن سيدا من تو تضل فعلي مضارئين منصوب بأن إلا فاتا أنفهم شيني سيدا من تو كنا آه علامة نصبه الفتحة إلا فاتا أنفهم شيني سننكما فتذكرا ko fatuzkira kamar yadda mun ka faɗa atsafi na akan wancan fi'ili sai sai zama tufa'ul atsi in an tadilla ihdahuma kaga mansubi ne bi an fatuzkira atafina fatuzkira ihdahuma al-ukhra sai mutu atafina akan an tadilla ko fatuzkira ina fata an fahimci ni in tadilla ihdahuma shi ko nan sharadina fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra ay fahiya تذكروا ihdahuma al-ukhra ko fal amru tudhakkiru ihdahuma al-ukhra an gane ko sai zaman to jumla ce ta jawabu shart kenan nan sai ta zama to fi mahallil jazm kenan alfa'u nan ba atifa bace a qira'ata hamza an gane ko sai ta zama to wato fa'un ce ta rabtu bayna ash-shart wal jawab anan dan mu gane me yasa Allah ya ce wastashiru shahidaini min rijalikum in mun zo mun ɗauki in ta zilla ihdahuma shar'i na kawo in ɗin ta bace ta manta kenan sai ɗin ta tunatar da ita amma an ta zilla ihdahuma an gane ku sai ya zamanto an nasu bace sai ya zamanto kamar ta'alili ne kenan ihtimal la'in ta zilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al'ukura kenan in ɗaya ɗin ta ɓace an gane ko kenan an ta zilla ihdahuma kenan don in ɗaya ɗin ta ɓace fatuzakkira ihdahuma al'ukura sai ɗaya ɗin ta tunatar da ita mun gane wannan da kyau an nasu ba ce kenan an nasu ba in ka ɗauke ta an ta zilla ihdahuma kenan wato an yi masa nasu ba dan in ɗin ta ɓace kenan wato zai kuma zuwa ga ma'anin mazi kenan in dallat ihdahuma in ɗin ta ɓace fa to zakira ihdahuma al-ukhra sai ɗin ta tunatar da ita to amma anan me yasa qur'ani yace an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dibi wani abu idan waccan tabbaci ihdahuma kaga qur'ani bai hudu cin soce ce tabbaci ba tunda ma imra atainina to sai ce fatu zakira ihdahuma sai ɗaya ɗin da tunatar da al'ukura ɗaya ɗin domin kowace tana iya zaman tuwa fa'ili ihdahuma ɗaya daga cikinsu kenan guda ta zan fi'ili guda ta zan fa'ili guda ta zan fa'uli amma ba bayyana ta ba sai an ka ce fatu zakira sai ta tunatar ihdahuma ɗaya daga cikinsu an gane ko al'ukura ɗaya ɗin amma malamai sai sun ka ce miyasa ya yi wanga uslubi saboda an ta zilla kaga wadda tabbaci tammanta ai ba ita za ta tunatar ba kenan ihdahuma ta farko ihdahuma ta farko ita ce tammanta ihdahuma ta biyu ita ce za ta tunatarwa kenan al-ukhra ita an matsayin maf'uli anan ita an matsayin fa'ili a can shi yasa yace an tadilla ihdahuma fatudhakkir shi yasa bai ce fatudhakkira al-ukhra ba domin wadda tammancan ba ita za ta tunatar ba shi yasa yasa ƙara kawo ihdahuma mun gane balaga nan da wanda take nan saboda da yawan mutane wasu in sun zo nan ba hankalta mu yake faruwa su kai ba tunda ba na hu suke dibi ba to anan kafin mu karkare da aya kaga nan wasu sai su masu suka game da hukunce hukunce alkur'ani sai su to kai kajiya an ce namiji biyu namiji guda mace biyu kenan namiji na akan matsayin mace biyu to irin waɗannan ahkam inda an kama mutunta tsakanin namiji da mace sai mu ce musu rike da kyau su hukumce hukumcen musulunci game da namiji da mace kala uku na akwai abubuwan da maza ɗaya an kace su yi kamar jihadi saboda an san bai dace da ɗabi'an mace ba ba a wajen tawa mata jihadi ba sai dai ana fita da su wajen jihadi wani lokaci saboda uzuri ko magani in ka diba cikin abin da zaga matan sahabbai sun yi fita akwai abubuwan da mata ɗaya an ka ɗora ma hukumce kujin da ba su haina miji ba mala abdullahi akwai babi na mai bayanin jinin biki da jinin haila waye shaha ko ba karan bari akwai hukumce hukumcen da sun shahe maza sun shahe mata wajen shaidu na haihuwa maganar wa ake karɓa maganar mata don su da ke karɓa haihuwa nan ba a kawo namiji ba amma da an ka zo wajen shaidu misali na zina sai an ka ce walam ya'tu bi arba'ati shuhada'a kuma yace wallati atina al-fahishata min nisa'ikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum suka ce tunda an ka kawo ta'un ya nuna maza ake miki tunda daga uku zuwa goma a larabci in kaga an kawo ta'un maza na in kaga an cire ta'un sun koma mata shi sauran su malamai sun kai amfani da ka'ida ta lugha sun ka ce to kenan bai yiwa mace ta yi shaidar zina wasu su malamai suka ce a in an samu namiji uku da mace biyu shikenan sun zan hudu kenan ana iya ai wannan hukunci ba sani ko mun fahimta ba to to anan dai da an ka bambanta tsakanin namiji da mace me yasa an ka ce namiji guda da mace biyu in ba a samu namiji biyu ba wajen shaidun kasuwanci saboda galibin kasuwanci ba mu'amala ce ta mata ba kuma mace tana da saurin mantuwa saboda mace akwai abubuwa da yawa da suke zo mata kuma mutum ce mai karkata zuwa ga tausayi musamman in ta ga sai ta yarda ta zalunci wani saboda ta tausaya ma wani shi yasa sai an kace mace biyu sai Allah ya faɗi dalilin da yasa kaga sai su fake da hadisin da yake cewa mata na tsasa to aqlin wadin suna da tawaya ta addini da hankali amma sun manta da cewa cikin hadisin an ce naqsukin su na addini saboda suna haila in suna haila ba sa yin sallah ba sa yin azumi suna ramka azumi ba sa ramka sallah wadinin da addini ba yana nufin ba su da hankali bane kwata-kwata tare cewa yabon su yayi yace ban ga mai tawaya hankali ba waɗanda suke rinjayen mutum mai hankali kaga dan ya nuna maka cewa abin mamaki ne ma tare da su tare da tawaya hankali su kuma suna rinjayen mai hankali to irin waɗanda abubuwa da ake bambanta tsakanin namiji da mace suna buƙatar a yi bincike kansu a ga hikimar da tassa wajen fitsarin namiji an kace in bai kai shan nono ba yayyafa ruwa ake yi kamar in bai kai wurin yayewa ba in mace ce kuma sai an wanki ko yanzu a ilmance da an kai bincike sai an ka gane fitsarin namiji bai dauke da sinadarai na kazamta in bai kai lokacin in dai yana matsayin lokacin shan nono mace kuma yana dauke da sinadarai to almai irin waɗannan abubuwa suna buƙatar bincike kwarai da gaske a tattaro irin waɗannan matsaloli abubuwan da musulunci ya dora ma maza da mata da waɗanda ya dora ma mata su kaɗai da dora ma maza muna ganewa don mu yi raddi a kansu ba don mu shiryar da su ba wanda an darban shirya ya shirya wanda bai darban shirya dole da kai bayani ba zai shiryu ba tun da annaba ma sun kamar sauran mutane kafin kai ma dole na hakan mun gane wannan yawwa to abin da kawo shi an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra na akwai raddi ga yan qur'aniyun abin abin da ake cewa at-tafsir bil muqabil wani lokaci kalima ta alqur'ani abin da ke tantance fassararta siyaki ko na gaba ko na baya a siyakun sabiq shine na gaba a siyakun lahiq wanda ya biyo baya muna ji da kyau wani lokacin kuma muqabalatul kalimat kalimar da an ka kawo ta yi muqabala da kalima guda ta zama to ita ce qasimuha to ita ke ba nuna mana fassarar ta to irin wannan yana daga ciki yanzu dibo malam abdullahi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an ta zilla ihdahuma fassara dalla duk da yake ba ma'ana guda take ɗaukacin Qur'ani ba ta riba cin alwujuhu wanda za'in na ba mu dama gani tana ɗaukar ma'anoni daban-daban amma nan dalla ne da abin da mu ɗauka ta ɓace ko sai a ce in ɗin ɗin ta ɓace fatuzakkira ko fatuzakkiru ko fatuzkira kira'o'i daban-daban ko ɗaya ɗin sai ta tunatar da ita menene kishiyar tunatarwa kishi ya tunatarwa malamin su mantuwa to sai a gane ashe nan dalla ana nufin mantawa an ta dilla ihdahuma ko in ta dilla ihdahuma in ɗaya ɗin ta manta sai ɗaya ɗin ta tunatar da ita nan fa kira inda bacewa ake nufi ko bata sai a ce in ɗaya ɗin ta faɗa fa tahdiya hal ukhra sai ɗaya ta shirar da ita to da wanga zaka madan qur'ani ne raddi da Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayar ka game da sha'anin haila qul huwa adan kenan ka ce mi ka ce shi jinin haila kazamta ne ko sai yan qur'ani suka ce a adan cuta na don haka mace in tana haila ta yi sallar ta don Allah ya ce alladina hum ala salatihim da'imuna ko da lokaci za a yi sallah sai a ce to dakata mun ji ka faɗi muna buƙatar as-siyaqus sabiq da Allah da kuma wato wani lokaci mu hankalta ma at-tafsiru bil muqabil da ya ce fa'atazilun nisa a fil mahidi ku nisanci mata a lokacin suke haila ya ce wala taqrabu hunna kan ku kusance su sai ce ni hatta ya tsohorn ko ya tsaharna a kira'a ta hamza da kisa'i da karaf da shu'uba ka kusance su sai sun tsarkaka inda rashin lafiya yake nufi sai ce mi wala taqrabuhunna hatta yushfaina ka kusance su sai sun samu lahiya amma sai ce hatta ya tsohorna har sai sun tsarkaka sai ya nuna maka ashe ba su da tsarki kaga wanga a alƙur'ananci ba tare da an ji an sha wahala ba yawwa to wannan ku rike shi saboda yana da muhimmanci to cikin wannan ayar dai har yanzu Allah ce wala ya abashu hada'u idza madu'u kada ba su ce du su ce ba za su zo ba idan an ka kira su dan mu ba mu son taimakon juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi anfa'uhum lin-nas wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal-'udwan wa la tas'amu an taktubuhu kakku yanke kaunar ku rubuta shi shi bashi saghiran karami ne karami ne au kabiran ko babba ne ila ajali har zuwa ga ajalin sa musamman mai girma mai yawa an gane ko kuma al'amur huna nan ba lil wujubi bane lin nadbi domin in kace duk bashi sai ka rubuta wani lokacin ai abin sai zan aiki gare ka eh lin nadbi ko lil irshadi dan yace wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'da fitni fali adillu bi itmina amanatuhu in an amince bai zance a rubuta ba an gane ko sai ya ce zalikum aqsatu inda Allah wannan shine an mafi dacewa a wajen Allah kuma fi adalci wa aqwam lishahadati kuma shi tsaye da shaida in an rubuta wa adna Allah tartabu kuma shi an mafi kusa da ba za ku yi shakka ba domin abu yayi nisa babu rubutu kaga ashe ba turana sun ka kirkiro a rubuta komi ba a rubuce aikin gwamnati resi na sayan abubuwa kaga ga sunan duk musulunci ya shirya da su amma yanzu muna wasa da su to sai Allah ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum imam asu ya karanta illa an takuna tijaratan hadiratan kina illa an takuna almuamalatu ko illa an takuna almubayatu hadiratan domin nan kana na kisa ce sai in ya kasance kasuwancin da kun kai hadiratan nan a gida ne ko ko a halarce yake tudirunaha bainakum wanda kuke yi yau da gobe kuna jujjuya ta daga nan an samu almudiru alladhi yudiru al-umur kenan director kenan to wannan falisa alaikum junahun Allah taktubuwa babu laifi kaga wannan yana nuna cewa ashe rubuta ba wajibi bane amma sauran qura sun karanta illa an takuna tijaratun hadiratun sai in ya kasance tijara sai malamai suka ce nan kana naqisa ce ba ta bukatar khabar kenan illa in wujida tijaratun hadiratun sai an samu kasuwanci na halarci a gida tudiru laha bainakum wanda kuke jujjuya wanda kuke yi anan falaisa alaikum junahun Allah taktubuwa amma sai Allah ce wa ashidu ku sai da ku kafa shaidu idza tabayatum in kun kai in kun kai ciniki musamman in cinikin abu ne mai girma a sa shaidu ashe gahin baturi ya gane ana kai ma lauya ko a kai ma alƙalin kotu jiji kenan ko wane ne wane duk qur'ani gashi ne ya bayani shi sai Allah ya ce to wala yudarra katibun wala shahid ko ba haka ba idan muka duba anan muna da wato qira'at daban-daban an gane ko da ya ce wala yi darra katibun wala shahid imamu abu ja'far almadani ya karanta wala yi ka a cutar an gane ko daga dara ya biru ne shi yasa sai karanta shi da takfifi sauran ƙura sun karanta wala yi darra na hayi na shi ma kada a cutar to a wannan kira'a ta wala yudarra na akwai abin da ake cewa al-mushtarak fi al-madda mushtarak fi al-madda kalma ce tana rubuce amma kuma wajen wazanin ta abubi take dauka shin wala yudarra mabniyun lil fa'il ne kuma mabniyun lil maf'ul in mun ka kaddara kasra wala yudarir in mun ka fakkul idgham kenan mabniyun lil fa'il ne kada mai rubutu ya cutar wala shahidun ko mai shaida in mun ka dauke shi mabni lil maf'ul na wala yudarar kenan ka a cutar da mai rubutu da mai shaida kuma duka wannan yayi domin musulunci bai daka cutar wai da a cutar da kai ba sai Allah ya ce to wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kun aikata wannan fasikanci ne gare ku wattaqullah kenan kun fita cikin da'ar Allah shine fasikanci wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku da wannan aya wadda suka kafa hujja ce in kuna jin tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi amma sai malamai suka ce to shi wayu allimukumullah kuskure ne a fassara shi da Allah yana bada ilimi matsayin jawabi na amur mun gane asalin maganar inda an ce ittaqullaha yu'allim ya'sikumullah ku ji tsoron Allah jawabul amr sai zama to mi Allah zai ba ku sani kamar da yace misali sun marji'il basara karratain tace yanqalibe ilayka albasar ba a ce yanqalibu domin irji albasara fi'li amrina jawabul amri yanqalibe ilayka albasar to nan ko da yace wattaqullaha bai ce yu'allimkumullahu ba sai ce mi wa yu'allimkumullah ku ji tsoron Allah fa jawabul amri an shafe shi kenan in ma jawabul amri zamu kaddara shi to wa yu'allimukumullahu ba shine jawabul amri ba mun gani kenan ba aka fa hujja da wani zahirin wannan sai dai ayat da take nuna in kun ji tsoron Allah Allah zai baku ilimi karara cikin suratul anfal ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan furqanan malamai sun kace ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil sai dai in kaga dama nan kace wattaqullaha yaj'al lakum makhraja ومن يتق الله يجعل له مخرجا واتقوا الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا واتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله يعلمكم علما نافعا اما شي ويعلمكم الله nan jumla ce wadda take ba jawabul amri bace wa yu'allimukum Allah Allah yana sanar da ku yana baku ilimi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani na wato ga dukkan komai da haka ya kamata a yi hattara wajen fassara don saboda kada wata rana kullum kana jin mutum na istishhadi da abu a ce maka ba haka nan bane kaza bude ce kawo dalilin ka muna ganewa saboda akwai waɗanda su jiran sai suka yi a abin nan to idan muka duba za mu yi taujihin wannan qira'a da ilimin balaga wajen wala yudar katibun wala shahid ko wala yudar ina fata an fahimta daga nan sai mu dauki wato aya ta ƙarshe wajen wa'in kuntum ala safarin sai mu dakatar da karatun haka nan saboda lokaci yana yi mura nisa a cikin majallatu tadabbur a wato adadin ta na tara a shafi na 43 da shafi na 48 da shafi na 52 a sofa ta 43 an gane ko kenan shi ƙur'ani yana tsaye da abubuwa guda biyu na larabci da ake kira alkhabar wal insha an gane ko in ma wato almurakkab jumla kenan in ma khabarun wa insha to wagga qira'a an gane ko la tudarra walidatun bi waladiha wajen la tudarra walidatun bi waladiha mun kawo cewa la tudarra ya an karanta ta an kai fataha bin nahyi shi ko shegul insha'i ne la tudarru shi ko mi la nafiya ce kenan khabar ne to anan la tudarra an ka karanta wala yudarra sai da mun nahi amma anan wanga wuri ba a karanta wala yudarru ba sai dai can wajen walwalida to canji an ka samu wannan mun gane wannan kaga kenan ya ba mu cewa nan jumla insha'iyya ce an kai amfani da ita ba ai amfani da khabariya ba can ko an yi khabariya da insha'iyya kaga wannan yana nuna ilmul qira'at yana da alaka da balagami kai tsaye a safha ta 48 kuma an gane ko yawwa sun kawo misali yana daga cikin abinda wato al-mu'akkidat abubuwan da suke ta'akidi sun kace mu'akkidatul kalami kasira abubuwan da ke sawar a samu ta'kidin magana suna da yawa minha inna akwai inna ku walakin da lakinna wala mul ibtida ila lamul ibtida kamar kace la muhammadun jalisun wal qasamu da rantsuwa wallahi ko tallahi ko billahi ko sauran abubuwa da suke nuna rantsuwa wal hurufu za'ida da haruffa za'ida ma'ana waɗanda nan ba ana cikin qur'ani an ƙara ba a'a an ƙara su don karfafa ma'ana qala amma qalilin la yusbihunna nadimin asalin shi an qalilin na kaga wannan ma an ƙara ta don karfafa ma'ana wasmiyatul jumla da kasancewar jumla ismiya domin jumla ismiya tufidu thubut wal istiqrar in ka ce jalasa muhammad ka nuna ya zauna amma in ka ce muhammadun jalisun ka tabbatar da zaman shi kuma ya ci gaba da zaman wal khabarul muradu bihi al insha'u da kuma al khabar labari wanda ake nuhin da shi al insha'u labari ne amma insha'i ake nufi da shi ma'ana insha'i shine abinda ba khabar ba shi khabar abinda ake iya cewa gaskiya ne ko ƙarya abinda ba iya cewa gaskiya ko ƙarya kamar ka ce izhab tafi kaga ba a cewa gaskiya ne ko ƙarya amma in nace qala ya ce kana iya cewa ƙarya ne bai ce ba kuka ce ya ci shi ne nan abin ga to akwai lokacin da za a kawo khabar labari ake bayarwa amma insha'i ake nufi nan ne zamu zo mu yi bayani wa damirul fasli da damirul fasli shi ma yana daga cikin al muakkidat abubuwan da ke karfafa magana to anan wanda zamu dauka shine wanda yake mi al khabar urida bihi insha inda qira'at da Allah ya ce la tudaru bir raf'i ko ba haka nan bane la tudaru walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi kaga gogala nafiya ce muna ganewa to ita ko nafiya tana korewa ne tana nuna ba ba a yi ba ba a cutar ko ko mahaifiya bata cutar ba in mun doki la tu darirni kiyan bata cutar ba la tu darar ba a cutar da ita ba to in an kai dhamma ba sani ko ana fahimta ta ba ainihin labari ne Allah yake bayarwa amma wannan labarin me ake nufi da shi hani ka a cutar to wannan balaga ce ta kai matuƙa labari an ka bayar an ka ce ba a yi ba don saboda a nuna ma ba a son a yi mun gane wannan don haka yana daga cikin almu'akkidat na abin nan tun da latu daru kira'a ce ta ibnu kathir al-makki da abu amr ibnu al-ala da yaqub sun karanta latu daru kaga sun bada kamar labari Allah yake bayarwa amma kai matuƙa ne wajen Allah baya son a aikata kenan sai zaman to khabarun uri da bihi annahyu kaji shi daga cikin mu'akkidat sai kuma safha ta 52 nan ma sun kawo cikin majallatu tadabbur wani abu da ke da alaka da wannan qira'a din ina fata an fahimce ni yawwa sun ka kawo alkalamu shi kalamu imma haqiqatan ko ya zamanto haqiqa ne wa imma majaz majaz wasu suna kiran shi majaz suna kiran shi uslubu min asalibil lughar arabiyya sans proper da sans figire wa kullum minhuma imma khabarun wa insha kiran shi dukkan shi magana ko hakika ko majazi yana iya zamantowa khabar yana iya zamantowa mi insha to madalla to sai suka zo cikin rarrabe su sai sun kace al murakkabul khabariyul majazi nan ya kawo jumloli guda hudu ba ya ce ko ne daga cikin su ba in ma khabarin wa insha kenan in khabar na al murakkabul khabari al haqiqi akwai murakkabul khabari haqiqi jumla ce khabariya kuma haqiqiya da Allah ce an kana zamalin wa banin dan yana dan saboda yana da dukiya da yaya shi yasa shike ta'addanci ga ayoyin Allah idan tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kaga wannan ma ai haqiqa ce tunda shi na da yayan shi na da abin nan ba sani ko mun fahimta ba to abu na biyu sai al-murakkabul khabariyu al-majaziyu ga murakkab khabari jumla ce khabariya amma majaziya ba ma'anarta ta hakika ake nufi ba wala yudar katibun wala shahid an gane ko da an ka ce wato la tudar walitun ala qira'atir raf'il fi'li ala al-ikhbari ina fata an fahimci ni da an ka ce la tudaru shine wato ka a cutas a'a ba a cutas ba amma ana nufin ka a cutas kaga sai mun to jumlat ma'anar ta labari na eh zahirin ta korewa ne amma ma'anar ta mi hani sai zaman to nan murakkab khabari ne amma mi majazi ne domin an ka ce an ba da labarin ba a cutar ba amma ana nufin kada a cutar shi ne abin nufi duk da kiran ya ce la yudar katibun wala shahid ala qira'atir raf'i nan kuma cikin qira'atul ashra babu wanda ya karanta da abin nan tunda sauran sun karanta wala yudar ne katibun wala shahid imam abu ja'far nan shine ya karanta la yudar katibun wala shahid nan babu wanda ya karanta da la yudaru to da haka tana yi wannan kuskure ne kukucin qira'at shadda ne in tabe mu duba al murakkabu al insha'i shi kuma akwai al haqiqi akwai al majazi insha ya zama to haqiqi kamar inda Allah ya ce udkhulu ala fir'auna ashadd al adab wa yawma taqumu sa'atu akwai adkhilu ala fir'auna ashadd al adab akwai udkhulu udkhulu ita ce qira'a ta ibnu kathir da abu amur da ibnu amir da shu'ba kaga udkhulu ai umarni ne insha'un ne haqiqi ina fata an fahimce ni ala qira'atin nida akan qira'a ta nida'i tunda an ka ce udkhulu ai udkhulu ya ala fir'auna ashadd al'azab kaga ku shi nida'u nan haqiqi ne tunda an umurce su ne akwai al-murakkabul insha'iyyu al-majaziyyu murakkab jumla ce insha'iyya amma majaziyya kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ina fatan kunce ni kaga nan yana da qira'a guda nawa guda biyu akwai wattakhadhu min maqami ibrahima musalla akwai wattakhidhu min makami ibrahima musalla in muka duba nafi' da ibnu amir sun karanta wattakhadhu fi'li madina surriqa sauran qura sun karanta wattakhidhu to akan kira ittakhidhu ya don fi'lu amr sun kace walaysa al-muradu haqiqatuhu al-mufida lil wujubi ba wajibi ake nufi ba wal qarinatu sarifa shar'iyya qarina wadda ta juyar da shi an gane ko shar'iyya ce ta shari'a wal alaka alaka kuma amiriya umurni domin yin salati bayan khalfa maqamu ibrahim ai ba wajibi ne ba in ka tayi aikin haji to sunna sai ta zo ta nuna mana cewa ba wajibi bane kaga wannan umurni ne asalin umurni kuma yana nufin wajibi amma qarina ta zo ta nuna mana ba wajibi bane to waɗanda duk inda kake cikin qur'ani ka hankalta ba irin wannan kenan jumla ko ta zamanto khabariya ko insha'iyya insha'iya ko su zamanto haqiqa ko majazi khabariya ko su zamanto haqiqa ko majazi kuma yana da alaka da ilmul qira'at an gane ko to wallahu ta'ala alam yanzu mas'ala guda ta yi saura mu yi hakuri mu dauke ta in yaso insha Allah ta'ala darasi na gaba sai suratul baqara za ta zo karshe tunda akwai sauran mas'aloli da suka yawa suka yi saura amma dai mu dauki guda kawai tunda ita tana da alakar waɗannan ayoyin na bashi inda Allah ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban ko in kuna akan balaguro ba ku samu mai rubutu ba to ana son a yi mu'amala ta bashi to in yana sai a yi zancen jingina farihanun maqbuda za a bada rihan an gane ko imam ibn kathir al-makki da abu amr sun karanta faruhunun maqbuda an gane ko yawa za a bada abin jingina to fi'al rahanu shine bada jingina yana da hukumce-hukumce cikin shari'a ta musulunci shi idan abin da za a bada jingina ya halatta abin da za a bada jingina sai kudin shi sun zamanto daidai da abin da za a basuwa jingina mota ne ina son karanta min miliyan daya zan baka mota ta jingina to ita mota ai ba dole bane sai tana ga hannu takardun mota ma inda baka aina baka jingina shin dole na sai kudin mota sun fi abin da duk karba ya zama to mota tana miliyan biyu ko kuwa yana yiwa miliyon ɗaya ne kuɗin motar kuɗin da ka amsa miliyon ɗaya in sun zo daidai ya halatta babu matsala ko kuma yana yiwa a'a motar jika ɗari takwas ne amma dai miliyon guda ne karɓa shi ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce duk waɗannan uku ɗin babu wani matsala amma an yi son abin da za a karɓa jingina kuɗin shi su fi yawa saboda wannan zai sa in an samu matsala ana iya sayarwa a baka kuɗinka in sun zo zo zo zo ana tsoron wajen sayar da shi a samu matsala amma tun da akwai abin jingina alama ce ta ana bin ka bashi kenan ko da ciko ne zaka cika in sun zo zo zo kuma shikenan in yayi ƙasa kuma alama ce ana bin ka bashi zaka cika a wajen alƙali sun ka ce babu matsala to wannan qira'a faruhunun maqbuda qira'a ta ibnu kathir da abu amr ibnu al-ala jamhur kuma sun karanta farihanun maqbuda ina fata an fahimce ni menene taujihin wannan qira'a cikin an gane ko to sai waɗansu malamai suka ce to kenan in an karanta ruhunun jam'i ne na rahan domin laraba suna cewa saqaf shine ruhin daki saqaf suna cewa saqaf suna cewa saqaf jam'in shi sai zaman to mi suquf an gane ko yawwa Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin jam'i ne na saqf sannan kuma an karanta da kasrul ra rihan an gane ko shi ma jam'i ne domin ana cewa ka'ab ka'abaini ai shine idon sawu ko dan ka ce ka'ab jam'i shi ana cewa ka'ab an gane ko ki'ab jam'i ne na ka'ab rihan fi'al kenan faruhunun maqbuda za a bada abin jingina to nan yayi muqabalatul jam'i bil jam'ina saboda nan ya hankalta ma masu bada jingina suna da yawa shi yasa ce farihanun ko faruhunun maqbuda amma fa in amina ba'dukum ba'dan shi ma in amince fali adil bi'tu min amantuhu in mutum bai bai karbi jingina ba yace kawai ya baka za a biya shi to shikenan shi yasa malamai suka ce kenan rubutawa ba wajibi bane ita ma jingina ba wajibi bace in akwai aminci sannan wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah wala taktumu shahada kakku koyi shaida wa man yaktumu hadu wanda ya koyi ta fa innahu athimun qalbuhu zuciyar shi tana da mi ta yi zunubi saboda shine asali ga dan adam wajen daukar niyya ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu sannan utliqa al juz'u wa urida bihi al kullu wani ko a ce fa innahu athimun dan adam ya zunubi sai an kace zuciyar shi ta yi zunubi don ita ga daukar niyya kaji utliqa al juz'u wa urida bihi al kullu to me yasa an ka zabi zuciya don ita ke daukan niyya wallahu bima ta'maluna alim Allah masani na game da abin da kun ka aikata mun gane ko kenan baka cewa ka'ida ba babu ta cikin dan qur'ani ne ce a'a utliqal juz'u wa urida bihi kullu inana asimun qalbu an ka ce zuciya ta yi zunubi to zuciya ɗaya ga dauka zunubi duk jikin zai dauka utliqal juz'u wa urida bihi kullu ko ka ci ko ka su mun gane wannan to shi yasa kuma qur'ani yake danganta ilimi yana cikin zuciya ba cikin kwakwalwa ba dan ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bai ce fi azhanil ladina utul ilm ko fi adnigatil ladina utul ilm ba sannan hankali yana cikin mi yana cikin zuciya ba kwakwalwa ba dan wasu kace hankali yana cikin kwakwalwa wasu kace yana cikin zuciya wasu kuma kace a'a yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana aiki tare da zuciya kuma wannan shine tun da dama zuciya ita ce masdar ta ke taimaka ma dukkan gabbai tana aiki tare da su dalili kuma hankali yana cikin zuciya ba cikin kwakwalwa ba malam abdul malam misbahu Allah ce afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun tace min ya aqiluna biha kaga bai ce fatakuna lahum azhanun ya aqiluna biha inji shaykh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi wa rahimallahu jami'a al-muslimin dan haka hankali yana cikin zuciya ce sace lahum qulubun la yafqahuna biha bai ce lahum azhanun la yafqahuna biha ba zuciya hankali yana cikinta ilimi yana cikinta ko turawa ma bu ce ilimi yana cikin kwakwalwa ba ɓangaren da ke da alaƙa da hankali na kwakwalwa shi ne ke taɓuwa sai a ce kwakwalwa sai ta taɓu wato mana zuciya ita ke tura masa sako to in wurin ya samu matsala cikin kwakwalwa sai a ce kwakwalwar ta taɓu amma asirin daga zuciya ne idan mutum ya karanta abu ya haddace shi bature sai ya ce bishe parker ko kuma da english ya ce learning by heart ba cewa by mind su da kan sun yarda zuciya ce ke harracewa to in zuciya ke harracewa ilimin shi na ina kenan to kai kudan boko munin sai ka to ka ce a ai cikin kwalwa da shi har da turawan sun karyata ka da na faransa da na ingila in baka dawo ka bi qur'ani ba kai kuma duniya sauran ta lahira in baka tuba ba har lahira kuma ka yi ta Allah shi mu da tsari ɗan uwa ne kamata mu dakanta kuma mi yasa ya danganta zunubi zuwa ga zuciya tunda ba a danganta ma gaba abu sai aikinta inda ya hakika ne kaga sai sai ce qulubun ya aqilu da biha sai au azanun yasma'u da biha dan a nuna maka gabar da ke ji aikun ne mi yasa bai ce azanun ya takallamu da biha ba to da yace asimun qalbuhu dan a nuna maka asalin zunubi inda zai taso daga zuciya ita ce ke saba ma Allah shi yasa danganta zunubi zuwa gare ta amma yan ka danganta ma gaba aikin da ba nasa ba to nan majazi na kaga in ce famun yasma'u bihi kiran kaga nan an san baki ba shi ke ji ba kunne ke ji nan majazi na amma sai dai a ce famun yatakallamu bihi wa udhun yasma'u biha sai sai sai ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun sai mi la yafqahuna biha dan yanzu walahum a'yunun la yusiruna biha walau ma'azanun la yasma'una biha dan a nuna ma da fiqhu da ilimi da hankali duk cikin zuciya na suke tana aiki tare da ido tana kuma zuciya tana aiki da dukkan gabbai dan haka duk wanda ya ce maka hankali yana cikin kwalwa mu sai mu ce qur'ani ya kare ka amma kwakwalwa tana ta aiki tare da hankali tana aiki tare da zuciya a bangaren hankali mun yadda shi yasa malamai suka ce yanzu kaga mas'ala ta tiyata ta zuciya da ake yi nan za mu zahu to yanzu kaka za a yi ya halatta ko bai halatta ba musamman akwai wani kare da aka ce ma karen ruwa an gano zuciya sai da dan adam suna kusa da juna aikin su dan shi sa in ka ciri ta dan adam sai a tsora mu mutum ta wannan karen ruwa don cikin dabbobi babu ya har yanzu bincike ya nuna babu zuciya da ta yi kusa da irin ta dan adam irin ta karen ruwa amma shin ya halatta aiko bai halatta ba ko a cire zuciyar wani a sama wani mutum ya mutu sai a cire zuciyar shi sai a sama wancan wasu malamai suna ganin ana iya yi amma dai akwai wani malami a kasar saudiya muhammad muhtar shankiti ba muhtar shankiti ba dan muhammad al-amin shankiti shi wancan ya rasu amma shi wanga matashi yana nan shi suke cewa faqih ahlul madina muna gane ba ya doktorar shi yayi ta akan al-jirahat al-tibbiyya mas'aloli na zamani na likitanci na zamani doktora ce in ka samu sai a siyo maka ita ka karatu amma ni wajen tiyatar zuciya kin nan har yanzu ni dai ina ganin akwai matsala tunda an ce zuciya ita ga zunubi mala abdullahi ita ga ɗaukar niyya hankali na cikinta ilimi na cikinta to in an ka cire ta mutum wanda Allah halitta an ka ɗauko ta matacce an ka ɗura ma mutum abin tambaya mallan abdullahi shin shi wancan bai mutu ba ku wanda an ka cire zuciya ta yi sannan kuma yanzu ana son a ɗauko zuciyar matacce kuma ta yi aiki ga mai rai to wa za a yi ma hisabi cikin hakan ba kutumbun shikin za a yi ma hisabin yanzu ya ci gaba da rayuwa ko ko kakana za a yi shi yasa wurin nan wa ni dai har yanzu gaskiya na fi yarda da ban gamsu ba a cire zuciyar mai rai a dora mai ta matacci in dai ana iya gyara ta a yi mata tiyata a yi mata wannan shi dai ne abin da za mu iya cewa a cikin wannan taujihi da muka yi na ilmul qira'at da kuma mas'alolin da suke bijirowa wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته